والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونن يمتشي تا لاربا بيرغة وتن أزمي الله كأمسى منا هجرية دبو دار تريهدو da arba'in da shida wanda ɗaya girgen kuma biyar ne ga watan march 2025 muna cikin wannan masallaci na al'afad a cikin garin gombe anguwar nasarawa cikin garin gombe ƙasa ta najeriya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin suratul bakara wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 261 ne a cikin suratul bakara kafin kafin mu shiga ayoyin da ke gabanmu in ba a manta ba jiya mun tattauna akan wasu ayoyi guda uku wannan ayoyi guda uku su ne farin Allah madawakin sarki alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih har zuwa karshen ta da kuma farin Allah madawakin sarki aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun wa hiya khawiyatun ala urushiha har zuwa karshen ta da kuma fadin annabi babin nan fadin Allah subhanahu wataala game da annabin Allah Ibrahim arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min har zuwa ƙarshe to dan tsokaci mun mun fara mun tattauna kan wasu masaloli a cikin ayoyin da yawa akwai tsokaci kadan kan fadin Allah madaukakin sarki aukan ladhi marra ala qaryatin wannan bawan Allah da yazo zai wuce wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha alƙaryan ta riga ta fatattake an mutu gidajen sun ruguje ƙasa ta binne abubuwa ba bishiyoyi ba komai qala anna yuhyi Allahu anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha yace za a yi Allah ya raya wannan bayan ta mutu ta kharrabe fa amatahu Allahu mi'ata amin anan gurin nake so na dan yi magana kadan Allah ya kashe shi shekara 100 kuma ya tashe shi wannan yana tabbatar mana da karamomi na waliyai annabawa ubangiji ya ba su mu'jiza waliyan Allah kuma Allah ya ba su karama mu ahlus sunna wal jamaa muna tabbatar da mu'jiza na annabawa kamar yadda muka tattauna a baya sannan kuma mun yadda akwai waliyai akwai walittaka sannan akwai karama ta waliyai ya ake gane waliyi bin Allahnsa da riko da Allahnsa da rashin sabon Allah da kankamo da gudun duniya wani ce sifa ta waliyai ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna sune da imani da jin tsoron Allah babu yadda za a yi walittakanka da tsantsan kusancinka da Allah ya saka sabawa Allah ba matsayin da zaka samu a gurin Allah da za a ce ka bar sallah ba matsayin da zaka samu a gurin Allah a ce zaka iya sabo wai kai ka kai matsayin ka yi sabo duk darajar da annabawa suka kai bamu taba samun annabin Allah ya ce yau ba za a yi sallah ba to akwai karama ta waliyai duk wani al'amarin da ya da ya faru ga wani mutumin kirki a rike fa mutumin kirki mai bin Allah bamu san shi da sabon Allah ba ba shi da ganganci sai muka ga wani abu ya faru da shi wanda a al'adance hakan baya faruwa sai mu ce wannan karama ce kamar misali mutumin da yake da dubu goma na dirhami dubu goma nan ya yi ta yawo da ita sama da shekara guda ko kuma wani abu makamancin haka kwanaki da yawa watanni da yawa kullum in ya tashi ya fita da ita zai yi sadaka da kuɗi mai yawa amma shekara guda dubu goma ta ki karewa wannan karama ce kamar wannan bawan allah da aka kashe shi shekara ɗari allah ya hana ƙasa ta ji jikinsa kuma ya tashe shi wannan karama ce kamar Maryam alaihassalam baiwar Allah da take zama a masallaci bata taba tafiya wani gari ba amma sai abincin garin ya zo mata cikin masallaci jama'a su zo su ga abincin da babu a ƙasar gaba ɗaya amma ita gashi a gabanta tana ci ba tare da ta bar masallaci ba karama ce so na nuna mana karama ta waliyyai lalle akwai karama ta waliyyai so ne shine abin da zamu ƙara game da aukan ladhi marra ala qaryatin zamu tashi ayoyi na gaba مثل الذين ينفقون أموالهم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah subhanahu wataala ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin waɗanda kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyansu fi sabilillahi saboda Allah dan neman yardar Allah idan kun duba wannan aya da take gabanmu aya ce da ake kwadaitar da mu da mu ciyar da dukiya saboda Allah fi sabilillahi menene munasabanta da ayoyin da suka gabata ƙur'ani idan ya kama ka aya to in ka duba ta baya za ka samu suna da alaƙa wani gutsire na ƙarshen aya ma za ka samu yana da alaƙa da ayar gaba yana da alaƙa da aya ta baya yanzu jiya me muka tattauna me muka tattauna jiya na'am mun tattauna akan me akan tashin alkiyama ko ba haka bane wanda ya mutu shekara ɗari aka tashe shi me yasa aka kashe shi don a nuna masa za a yi tashin alkiyama to dukkan inda kaga Allah ya yi magana da tashin alkiyama insha Allahu bayanta sai kaga an yi maganan ku ciyar da dukiyarku saboda Allah domin za ta taimake ku a ranar tashin alkiyama domin tashin alkiyama wani abu ne da baka ganinta kuma ka yadda za a yi ta to dukiya ma in ka ciyar sakamakonsa baka ganinsa a yanzu sai yayi kama da tashin alkiyaman da baka gani da kai imani da ita in ka ciyar a yanzu zaka samu sakamakon a ranar tashin alkiyaman da baka ganinta abu boyayye da boyayye sai aka hada ka da wani aiki a boye da baka gan sakamakonsa ba amma a ranar da aka boye maka kai imani da ita zaka ganta duk ayoyin kun duba yanzu misali alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-mauti faƙala lahumullahu mutu Allah ya ce ku mutu sun mamin sai aka tashe su an yi kiyama an musu kiyama ko ba musu kiyama ba inna Allah la zu fadlin ala nasi walakin na aksaran nasi la yashkuruna wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna Allah sai aka ce me man dalla zai yuridu Allah qardan hasana sai aka maganan qardan hasanan saboda me saboda an gama kiyama to kiyaman kamata tanaji mu dawo na biyu walamma fasala talutu bil junudi قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فلما فصل كيكو فلما فصل har aka zo wa qatala dawudu jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakin Allahu dhu fadlin tilka ayatu Allahi natluha 'alayka bil haqqi wa innaka تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم magana me ana magana za a yi tashin alkiyama inda an mutu ai za a yi tashin alkiyama sannan akwai jihadi can ma akwai jihadi walau sha Allah maqtatalu walakin Allah yafalu ya ayyuhal ladina amanu anfiqu sai aka zo aka yi maka maganan ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a to nan gurin ma da aka zo a gama maganar tashin alkiyama da maganar mutuwa sai aka sai aka zo aka ce to matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi yanzu ana so ka ciyar da dukiyarka saboda wannan kiyaman da ake magana sai maka amfani mecece tashin alkiyaman wani zai ce ai wancan ayan da muka yi ta magana na walau sha Allahu maqtatal ladina min ba'dihim babu maganar tashin alkiyama to karasa aya ta gaba dinka ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun me muka fassara yawmun la bay'un fihi wala kullah tashin alkiyama to nan gurin ma da aka yi sai aka ce to matalul ladina yunfiquna amwalahum lalle wayanda suke ciyar da dukiyansu fi sabilillahi saboda Allah kamasali habbatin Allah ka ba mu ikon fin ƙarfin zuciyarmu abinda muka mallaka kar ka mai da shi wani abu da zai haramta mana jin daɗin lahirarmu da zai sa jin daɗinmu bai sa wasu sun amfana ba Allah kar ka ba mu irin dukiyar nan in kuma ka ba mu ta zama tana dinta Allah ka canja ta ta zama dukiya mai tsafta duk dukiyar da wani ba zai ci ba wasu ba za su yi farin ciki ba a ga ka samu kuɗi ba za a ce kai alhamdulillah ya samu ai mun samu duk wanda samunsa ba mun samu bane Allah wadare da samunka to Allah yake cewa duk wanda za su za su samu su bayar kamar misalin ƙwaya ce guda ɗaya habbatin ambata sab'a na sanabila kamar ƙwaya ce guda ɗaya wanda ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kullu sumbulatin a kowane zangarniya guda ɗaya mi'atu habba ta fi da ƙwaya ɗari ƙwaya ɗari Allah subhanahu wataala ya ya, ya sifanta mai ciyarwan shi kansa mun gane ko an sifanta shi da mai shukan da ya shuka abu kwaya daya shi kuma nafaka fi sabilillahi sai aka sifanta ta da kamar wani abu ne yanzu mai shuka idan yazo shuka a ina yake saka ta a fili yana ganin ta ko boye take yake binne ta yake ko gaibu ne ko ba gaibu ba ne gaibu ne to wanda zai ciyar fi sabilillahi ba Allah ne kawai ce zai bashi ladan ba kaga ladan ne ba tsantsan imani ne kai da zaka samu ladan tashin alkiyama ba to katankwacin wanda zai binne a gaibu to kai ma haka ne kana binnewa ne in har mai shuka zai yi shuka ƙarshen shekara zan ce alhamdulillah yanzu shekara guda ba zan damu da me ba ba zan damu da awu ba babu ruwana da kaza kai ma haka ran tashin alkiyama kai kuma zaka tashi dan wahalan da ka sha a duniyan nan ba ta da yawa nan kuma a ce har abadin abada kana cikin jin daɗi ba za ka sha wuya ba to Allah me zaka sha wahala me zaka damu kana da dubu goma a nemi ba fa Allah ya ce wa ya ce duka ka bayar ba ba duka Allah ya ce a bayar ba an fi ku min ko min tayyibati ay min ba'd ne zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna wa yuqimuna salata wa mimma ko ba ka bane alaran ba wa min tab'idiyya wa min yani min ba'd ma razaqnakum yunfiqun ma razaqnahum yunfiqun daga dan kadan da aka azuta muku kuke cewa to wannan dan kadan din fashi zai haifar maka mai yawan kiyama mai yawan da ka bari a duniya ka je kai ka wataya da shi dan kadan fa aka ce ka bayar to shi kuma bahaushe dai tashi dan fassara dan kadan din sai yayi tsiya da yawa wai shi kullun dan a bada kalilan ne ubangiji ya bada kasiran sai kaga kalilan din wanda ko ko tsintaye ba zai dauka ba mutum yana dubu goma aljihunsa sai dauko ya giggiyan naira biyar haba alaga ta wala kai dai ka san biyar din nan Allah ma zai wahala ya karbe ta kana dubu goma biyar ya giggiya kuma to min din ya zama meaningful eh kada ya zama meaningless mai amfani to Allah subhanahu wataala ke cewa kama tali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba kaga kenan kwaya ɗaya ta haifar maka kwaya nawa 700 tunda zangarniya bakwai kowace zangarniya guda ɗaya tana da guda 100 100 sau bakwai 700 shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin uku ba ibnu amir yake cewa ja'a rajulun binaqatin maqtuma wani mutum ya zo da wata raqubarsa tana daure da linzaminta ko kuma a ce akala akala da linzamin kusan abu guda ɗaya ne abu ne da yake controlling ɗinta da kuma zai saka tafi duk inda zaka je da ita fa qala sai ya zo wajen manzon Allah ya ce hadihi fi sabilillah wannan na bada ita fi sabilillah dai a tafi jihadi da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laka biha annabi ya ce wannan kwaya ɗayan da ka kawo za ka samu sakamakonta yau malkiyamati ranar tashin alkiyama saba'o mi'ati naƙatin za a baka taguwa raƙuma guda ɗari bakwai kullu ha maktuma dukkanta tana da irin fasalin da ka kawo ta da irin mai fasalin za a tana da maka wanda ke nuna duk abin da ka bayar irinsa za a ninka maka shi sau ɗari bakwai hadisin abu huraira yana ƙara fito mana da wannan ayar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amal ibn adama yudha'afu duk aikin dan adam ninninka maka shi ake alhasadatu ashru amsalha in ka ba da mai kyau za a ninka shi sau bakwai sau goma kai man ja abil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da abu mai kyau za a ninka masa sau bakwai ila sab'imi'ati dhifin bakwai din goman kuma afwan sau goma kai goman kuma za a maka ita sau 700 goma sau 700 nawa kenan dubu bakwai qala allah azza wa jalla sai ubangiji yace illa sauma amma fa kar ku dauka kowane ibadar ku ne banda azumi azumi banda maganan a gaya maka number fa innahu li azumi na wani baka baka ji ana danganta azumi ga dan adam wa ana ajzi bihi ni zan saka maka da shi shi ba shi countless ne shi ba shi da ba zai kirgu ba sai Allah ce wallahu yudaifu liman yasha'u Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama gurgurdun imaninka da ikhlasinka da kyawun aikinka shi yasa hadisin Abdullah bin Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah katabal hasanati was sayyi'at ubangiji ya rubuta kyawawa ya rubuta munana summa ya bayyana mana su ma'ana ya fito mana da munana abubuwa balo-balo ya fito mana da kyawawa balo-balo summa bayyana zalika duk ya mana aka yi mana bayanin su dalla dalla kai Allah mai rahama ce a gare mai rahama ne a gare mu faman hamma bi hasanatin duk wanda ya niyyar yin aikin kwarai falam ya amalha sai Allah bai bashi ikon yi ba amma niyyarsa lalle yayi kwarai din ne ya gama iya kokarin sa talauci rashin kudi rashin iko bukatu nasa na kansa suka cinye wannan abin da zai da alkhairi din sai ya kasa yin abin alkhairin amma zuciyarsa tana so ko kuma damuwar yayi ma bashi da ko sisi amma ya gama shiryawa gobe in ya samu zai yi sai goben bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kataballahu indahu hasanatan kamila za a bashi ladan kyakkyawa guda daya za a bashi ladan ka aikata abu mai kyau guda daya wa in hamma biha idan kuma ya himmatu zai aikata fa'amilaha sai kuma aka yi sa'a ya aikata kataba Allahu azza wa jalla indahu ashra hasanatin za a saka masa da guda goma ila saba'i mi'ati dhifin shi kuma a kasa shi sau goma ba shi ne dubu bakwai ba ila adafin kasira wannan dubu bakwai din kuma Allah ya ninninka shi da yawa da yawa da yawa gwargwadon niyyanka gwargwadon ikhlasinka gwargwadon jurewanka gwargwadon yaddanka da ubangiji gwargwadon ninninka maka da za a yi to ga wani bangare kuma na rahamar Allah idan mutum ya yi nufin yin mummunan aiki sai bai aikata ba Allah zai rubuta masa kyakkyawa cikakke guda daya amma fa ku gane fa ka yi nufin yin mummunan aiki sai ka fasa sai ka fasa ba sai aka hana ka ba ko ka kasa yi ba ka gama shiri sai za ka yi barnanka kana yin kwana sai ka ga polis sai ka juya wallah ba za a rubuta maka kyakkyawa ba wannan uwar bari ne ta sa ka bari amma ka fara tafiya sai ka ce ya, ke rai ba ki da imani ne ba ki san Allah ya hana ba sai ka juya to yin niyyar yin da ka yin ka fasa yi za a rubuta maka lada imanin da ya sa ka fasa shi mafa ladansa daban don wasu malamai cewa suke yi idan ka gama yin himman yin sabon Allah ka gama yi ka yi iya abin da za ka yi aka hana ka yi da aka hana kan yin kai tafi kana cizo ya tsaka da ce ai ba don ya hana ni ba da za a ga abin da zan yi to za a rubuta maka kama aikata shi ƙasa nan hana ka aka yi ba hana kanka kai ba wayin hamma biha idan kuma ka himmatu sai ka yi mummunan aikin fafal alaha sai kuma ka aikata nan kun sai a rubuta maka mummuna ɗaya tak ku duba rahamar Allah in kai mummuna ɗaya za a rubuta in kai kyakkyawa goma shi sa aka ce Allah wadaran mutumin da ɗaɗɗayansa ta rinjayi goma gomansa Allah wadaranka ɗaɗɗaya ɗaɗɗayanka har ta rinjayi goma gomanka a je kiyama a ce kai ɗan wuta ne kana Allah wadare da kai shi sa ƴan uwa babban abu da zaka fara nemansa shine shirka ka nisance ta za ku ga malamai na ahlus sunna kullun suna fada suna jijiyar wuya zaka dance abu kaza bid'a ne abu kaza shirka ne abu kaza haramun ne abu kaza ita shirka matsalarta in tun da inya dinka da aka haife ka ka fara inya wannan kukan jariri din da ibada ka fara da la ilaha illallah ka fara da abin nan bautar Allah ka fara da karatun Qur'ani har ka mutu shi kake in kana shirka wallahi ba za ka shiga aljanna ba kuma wallahi in ka shiga wata ba za ka fita ba in aiho ka yau da aka yi a cikin gidan gida a giya aka aiko ka amma kana musulmi da imani da aƙida da tauhidi babu shirka a ciki wallahi ko ka shiga wuta wallahi sai ka fito haka Allah ya faɗa alƙawari ne na Allah sai ka fito so da haka tsakaninka da ubangiji karka yadda al'abarinka akwai shirka karka yadda akwai shirka babu wanda yake wankakke ba zai saba ubangiji ba sai an samu ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu babu shirka al'amarinka za ka haɗu da Allah lafiya man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik wala yushrik banda maganar shirka to sai Allah yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wata riwaya wala yuhliku ala Allah illa halikun wallahi babu wanda zai halaka wajen Allah sai halakakke da gangan zaka da kanka zaka halakar da kanka a ce in kai goma in kai ɗaya a baka goma in kai mai kyau kenan in kai mummuna ɗaya baka mummuna ɗaya tak kuma duk da haka shiga wuta wallahu da'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah mai yalwacin rahamarsa ne sannan kuma masani ga dukkan abin da kuke aikatawa na'am alaramma
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم na'am لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ina ga alaran ma akwai wani babban alkawari ne a kansa kullum karatunsa zaƙi yake ƙarawa eh lallai ina ga akwai wani bayani a ƙasa Allah ya ƙara ma lafiya alaran ma alladhina yunfiquna amwalahum lallai wa'anda suke ciyar da dukiyansu tunda yanzu a baya an gaya mana ah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ga nauyin ladan ga girman ladan to akwai criteria prerequisite na samun wancan ladan ba haka kawai ake yi ba alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ya zama da dukiyar ta kace ta da neman yardar Allah ne a hanyoyin da ya dace ne ba hanyar sabon Allah ba ba hanyar barna ba wanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi summa la yutbi'una sannan da suka ciyar ba sa bibiyan abin da suka bayar mannan gori wala adha kuma ba sa cutarwa abu guda biyu kenan babu mannu babu adha mannu shine wanda ka ciyar din wanda ka taimaka ko masallaci ne ko makaranta ne ko wajen alkhairi ne ko wani miskini ne ko wani maraya ne ka zo kai ta masa gori yana ji ni ne fa nake masa kaza ni nake masa kaza na masa kaza na masa kaza na masa kaza wani abu zai cutar da shi wanda ka ciyar wanda ka taimaka boyewa kai za ka yi wani ma idan zai ba da shi sai ya ce ka ba he ka gaya wa mutane ba don Allah ka bari kuma in ka bayar ka manta an wuce gurin wala aza kuma banda cutarwa ta yaya zaka cutar da shi kaje ka labarta wasu ka bashi kuma kace na bashi kaza na bashi kaza watakil a waɗanda kake labartawan akwai wanda baya so ma in ya samu alkhairi baya so ma a sani akwai wanda in ya samu labarin haka zai je ya ƙara cutar da shi da makiyinsa da masoyinsa kaje kai ta bada labari ai masallaci kaza ni na musu kaza makaranta kaza ni na musu kaza asibitin anguwan nan da ka gani anguwa ce mai kaza ni na tona musu kaza ni na musu kaza ni na musu kaza kai ta gore kai ta yin abin da zai cutar da su ko kai maganan da har za su ji zafi har ba wani zai iya cewa ni ba zan sake ma karban taimakon sa ban ya kawo ka ba da taimako a lokacin da kake jin wanda ka ba taimako ya taimake ka wani mun gode fa wani mun gode ku yi hakuri fa ku yi hakuri ba yawa wani da Allah bi ta nan ba na so ma a gani ba a so a gani ba na so a san ni na baka to karka bi ta da mannu da kuma aza to in kai haka lahum ajrun min rabbihim to nan ne ladan naka ya cika wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro ranar tashin kiyama game da ladan ka ba zai ruguje ba wala hum yahzanuna babu firgita babu hargitsewa ranar tashin alkiyama kwanciyar hankali za ta haifar maka wannan yake nuna cewa wanda yayi ba don Allah ba da gori da cin mutuncin mutane zai tashi ran kiyama a hargitse da tsoro da tashin hankali dukiyar ba za ta masa amfani ba kuma a duniya ya ban ba abin da zai kara maka kisa ibnul qayyim karkashin fadan Allah madaukin sarki man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana da ya tashi sai ce ba zai zama kardan hasanan ba wa zai ba wa Allah rance wa zai ciyar da zukiyarsa ciyarwa dukiya mai kyau ya samu sakamako mai kyau sai ibn qayyim ce sai ya cika sharadi guda uku sharadi na farko ya zama na ka bayar ranka tana so kana jin daɗi ka bayar wanda ka bawa ka fi shi murna wannan shi ne na farko na biyu ya zama da dukiyan mai kyau ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba na uku Allah ya Allah ya tabaha mannan wala adha bayan kayan kuma karka yi gori kar kuma ka cutar da wanda ka bashi wannan sune sharadi guda uku in ka duba sharadi na farko ya shafi tsakaninka da Allah sharadi na biyu tsakaninka da dukiya sharadi na uku tsakaninka da wanda ka bawa dukiyar wannan sharuɗin sai ka cika su shi sa Allah ke cewa alladheena yunfiquna amwalahum fi sabilillah wayanda suke ciyar da dukiyar saboda Allah thumma la yujbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan abinda suka ciyar ba sa bi da gori ko cutarwa lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun suna da sakamako a wajen ubangijin su ba su tsoro babu razana ranar tashin alkiyama sifa ce ta waliyan Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaquna kaga wannan ka bayar don Allah ka ki gori ka yi fatan alkhairi sifa ce ta waliyan Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatatun akwai mutum uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ran kiyama ubangiji ba zai yi musu magana ba ni wanda za a ce ko magana ba za a maka ba ai ka shiga uku a ce wallahi ya haɗu ai ya je wajen gwamna gwamna da ya fito ya kalle shi ya gaisa da wancan ya gaisa da wancan ko magana bai yi da shi ba ya wuce daga na kasan kuna da matsala da gwamna to bale a ce ubangiji ya ce ba zai maka magana barin tashin alkiyama su ne waye mutum uku din na farko almannanu wanda yake da gori allazi la yuti shay'an illa minnatan baya ba da wani abu sai dan yayi gori ya baka dan ya koranta maka wani fa zai bar mace ya'yan talakawa la ilaha illallah me kake nema ka rike kayanka mana na biyu almunfiqu sil'atahu bil half al fajir dan kasuwan da kayansa baya sai da shi sai yayi rantsuwa ta ƙarya ita rantsewa wallahi tallahi 7,000 na saya kuma 3,500 ya saya kai kuma ka ƙara ka saya 7,500 wannan Allah ba zai masa magana baran tashin alkiyama sai na hudu na uku wal musbilu izarahu wanda yake tafiya yake jam tufafinsa tufafinka kana wando har ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi wando zuwa zuwa guiwar zuwa zuwa menene zuwa idan sawu zuwa kwabri ka daga shi sama da idan sawu ka gidagawa lokacin da aka samu tufak ne ko ko tufak ne ko notorious ne ko tufak wanne ne mai gajeren wando tufak ne ko tufak duka tufak da notorious dukansu eh ɗaya daga cikin binsu suka zo suka yanke wandonsu duk gayu suka koma suna yanke wando da suna sake wando annabi ya ce a daga suka ki dagawa notorious da tupac da suka zo suka daga shikenan suka notorious ne shikenan suka daga su ko mai jan wando Allah ba zai kalle shi baran tashin alkiyama mai jan kaya Allah ba zai tashe shi baran tashin alkiyama mai kaya matsatsu da ake ganin al'auransa ta لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله سبحانه وتعالى كتشوى قول معروف زنشي مي كو a lokacin da ba za ka iya ba da kyauta ba ko sadaka a lokacin da aka tambaye ka mai bara ya zo mai nema ya zo samu kalmomi masu daɗi banda ƙarya banda ba ni da shi a lokacin da ba ka da shi wala Allah ya jarabce ka sai kwashe kudin korona kenan duk wanda ya ci kudin korona ba sai da ake ba eh yawwa ƙaunin ma'aruf ba masu korona kowa zai ce sai a je aka yi ta bude wafe aka yi ta bude wafe aka gudu wa asalin akawun sai su tallaba ya su bi wani akawun ya gaga an janye sai a bi can ya janye to in aka zo babu na farko karkace ba in aka zo baka da halin bayarwa karkace babu dattijanmu suna mana fada kar mu saba wa bakinmu ba ni da shi mu saba bakinmu a yi haƙuri ha wane don Allah na zo a taimake ni ga matsan nake cewa ne zo don Allah ina baka haƙuri ban ji daɗin yadda ka same ni ɗin nan ba a dama baka ji daɗi ba tunda baka shirya bayarwa ba amma ka ce ba ni da shi kuma kana da shi Mm-mm. wallahi Allah zai jarabce ka samu kalmomi masu daɗi samu tashin hankali to yanzu ni ka ce nawa ne kuɗin hayan nan da baka biya ba ce wallahi dubu sha bakwai shi ne cika to eh Mm. to to kaga dai ya ga damuwar ka tattare da shi alaga ta malam wallahi ba- wallahi ba zai- ba zai yi ba yanzu ina maka fatan alkhairi bari mu ga me Allah zai yi karfa ka dawo karka faka kai relying a kaina in akwai wani guje ka nema in ma Allah ya sa ni na kira ka na bada zama riban kafa amma dai kai hakuri kusan bakin mu ya saba da babu wala wani lokaci sai bakin ya bude zai ce babu din sai ka tuno ba kyau fadan babu din haus iyayen mu sun hada mu fadan babu ba kyau a dage a koyi kalmomi a dage a koyi kalmomin rarrashi kai kuma mai tambaya don Allah ka zama mai ganewa ka gane language din wane ina so a dan taimaka min ina cikin matsala kaza da kaza da kaza to lalle da lalle akwai dai matsala ka na ji haushin yadda ka same ni dinnan bari mu ga mai Allah zai yi to karfa mu ga mai Allah zai yi karfa ka ce to jibi bari jibi za mu gani a'a kar ka saka wannan ka kada takura shi je ka ci gaba in ya zo ribar gafa to qaulun ma'ruf don Allah mu koyi Allah ne yake rarrashin mu mu koyi fazance mai dadi wa waɗanda suke neman abu a gurin mu wa maghfiratun mu koyi kuma yi musu afuwa a lokacin da muka nuna musu ba za mu ba su ba wani irin sai ɓaci sai ya gama bugar magana in ya faɗi bugar magana ka yafe masa kar ka mayar masa da bugar magana zai zama haya gaga haka ɗin khairun min sadakatin wallahi baka bashi baka gaya masa magana mai daɗi ya fi ka bashi ka je kana masa gori khairun min sadakatin shi yafi alkhairi da sadaka yatba'uha adha wanda bayanta za a zo ana goranta maka ana cutar da kai da ka banka min gori gara karka bani kwata kwata ka rike kayanka wallahu ganiyun halim Allah mawadaci ne da ya kawo maganan gori da cin mutuncin wanda aka bawa sai Allah ya nuna wa kansa mawadaci domin abin da ka hana din baka bayar ba kai gori din Allah ne ya wadata ka ba nesa ba ne ga wanda ya zo yana neman ubangiji shi ma ya wadata shi fiye da naka watakil ka zo kana roƙo a gurinsa a nan cikin karatuttukanmu na sati-sati na baku labarin wani mutum ko? na baku labarin wani mutumi wanda mutumin neman yana zaune a yana zaune ta- tare da matarsa mutum ne da Allah ya bashi budi da rufin asiri Bala Muhammad shi ya fara kawo Dr. Bala Muhammad shi ya fara kawo wannan labarin a shafinsa na Daily Trust column wannan mutumin Allah ya bashi kudi da nitsuwa matarsa daya matarsa kyakkyawiya iya irin wanda ake nema in yar samu kudi suna biya in kudi aka samu yalwa ana kashi ana cin ana cin abinci wata ran yes- ya samu kudin ya samu da yawa ya zo ya zuba kayan abinci ya sayo kabu kaza abin shaye-shaye dafe-dafe matan nan ta dafa abinci duk irin nau'in dafe-dafe da ka sani aka yi dan Allah ina zai kai abincin nan daga shi sai matarsa ba zai iya ba an zauna kenan za a fara cin abinci sai mai bara ya kwankwasa matan nan bata san san da tace shigo ba mai bara kawai ya bude kofa mutum ya bude kofa ya shigo ta dau plate za ta zuba mai gidanta ce aje ya san yadda aka yi muka samu wannan abin ne malam juya ka tafi ba ba za su iya cin abincin nan ba fa mai baran nan hankalinsa a tashe ya ga kayan abinci kawai ya juya ta matan nan da ke mai imani ce wannan walakancin da ta ga an yi wa mai baran nan wallahi a take kawai sai ta ji ta kyamaci mijin nan ta ce mai gida ina za mu yi da wannan abincin ya ce na ce ki zauna kusan mai gida da matarsa wallahi ta kasa cin abinci ba ta ci abinci ba har aka gama wannan abincin rai a ɓace babu daɗi matan nan ta ce tun daga ranar da aka yi wa mutumin nan irin walakancin da aka yi bashi tun daga wannan ranar dukiyarsu take baya dukiyarsu take baya mai gidanta sai da ya talauce ƙarshe tun da tun daga ranar ta kyamace shi ta tsane shi da ta ga ya gama talauce ta ce to ta ya sauke sake ta za ta yi wannan zaman ba baka da mutunci ya sake ta kuna bi na wannan labarin sai ya sake ta ku biyo ne a hankali ya sake ta ta je ta gama idda wala sai wani mutum mai kudi mai rufin asiri sai ya zo na neman ta tana ganin sa kuma a mutunce ita ce ta dama munin gidan mutunci nake nema kawai sai ta aure shi wataran wannan mutumin mai kudin da Allah ba shi rufin asiri kamar photocopying abin da ya faru da tsohon bijinta aka yi sai gashi an dafa abinci an bubbude ana cikin ci wallahi sai ga mai bara ya kwankwasa ku bi ni wannan labarin fa a hankali sai ta bude kofa ta ce shigo tana bude kofa no bata bude kofa ba ana bara shi wannan mutum ai bana so in yi so muku wannan karatun ne kar in fassara abun sai wannan mijin natan sai ce naji ana mai bara na bara kira shi shi kuma akwai abin da ya tina ku rike min nan gure kira shi tana bude kofa kawai sai ta fashe da kuka kuka ta shigo cikin gida tana kukar ce ya mai bara zai zo ki kawo shi a bashi abinci kina kuka ta ce ka bari zan baka labari aka zuzzuba masa abinci ta bashi ya tafi sai ce misa ke kuka sai ta ce wannan mutumin da ka gani tsohon mijina ne tsohon mijina ne ya kasance mai kudi wani mutum mai bara ya zo shi ya masa walakanci yanzu kaga irin irin wannan haɗin abincin da kai haka Allah ya masa yanzu kaga yadda Allah ya mai da shi shi yasa nake kuka yau gashi ni nake taimakon sa sai ce ni kuma kiga nayi shiru ba ai ni ne mai baran da aka walakanta ni kuma ku duba don Allah wani abu kun san me yasa reverse is the case kun san me yasa na kawo muku wannan fadin Allah da ya gama maganar yace wallahu ganiyun hamidun halimun Allah shi ne mai azurtawa kuma mai juriya kai da Allah ya azurta ka yanzu aka zo baka da ikon bayarwa kai kaulin ma'aruf aka gaya maka bakar magana karka bi shi da bakaken maganganu ka gafarta masa ka yafe masa domin Allah da tsiyarka ya ganka amma yayi juriya tun da shi halimu ne ya baka arziki wannan da zaka walakanta gobe in baka yi sa'a bari bas is the case kuma wallahi ni kan naga waɗannan abubuwan da yawa waɗanda suka walakanta mutane abin da Allah ya basu wallahi suka dawo karkashin waɗanda suke walakanta abin wallahi na gani Naziru yana nan gurin ina Naziru Naziru yau kwana biyu wani abu bai faru na karanta maka ba ban nuna maka mutanen guda biyu ba da wanda aka walakanta da wanda ya walakanta din wallahi wanda yayi walakancin iya cin mutunci na ƙarshe gani ga naziru sai gashi wanda aka walakantan bai shekara biyu ba wanda aka walakantan yanzu an zo ana neman sa ruwa a jallo ya taimaki wancan mai kudin da ya walakanta shi wannan kwana biyu wannan abin ya faru ni da naziru sai da na sai da na kai shi gurin dukkan su biyun duk biyun sai da ya gansu da kuma abin da mai kudin yake nema a gurin talakan da ya walakanta shekara biyu yanzu talakan shi ake neman taimako wallahi kwana biyu wannan kissa karka yadda abin da Allah baka rufin asiri ka je ka rudu da shi Allah ya mana jagoranci na'am qaulun ma'ruf wa mafiratun khairu min sadaqatin yadda wallahu ganiyun halim na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ayan nan tana da munasaba da bai da ta bayanta lamma sharata fil infaqi Allah yutba'a bi mannin wala adha Allah da ya sharadi a ciyarwa kar a bita da mannu da adha lam yaktafi bi lam yaktafi bi Allah bai tsaya a haka ba hatta ja'ala al manna wal adha mubtilan lis sadaqa sai Allah ya saka gori din da cutarwa zai ruguza sadaka din ba ta da amfani sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ya ku waɗanda kuka yi imani kenan wanda suke mannu wal azaba mu'minai bane masu gori a dukiyarsu kenan ba mu'minai bane tunda an hana yin haka din an nuna karkai haka din sai aka kira mu'minai aka ce to la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ku kar ku bata sadakar ku da gori da cutarwa to sai Allah ya buga mana misali Allah yana bada misalai dama sai ce kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi zaka zama fa kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa munafiki kenan munafiki ko da kai musulmi ne in dai dukiyarka dan a ce ka iya dan a ce kana da kokari dan a ce ka fi kowa ba dan neman lahirarka ba ba dan neman yardar Allah ba kake yi to ka zama munafiki kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ne dan ya nuna wa mutane dan a yabe shi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah ba da balle ran tashin kiyama ba mu'mini bane fa mathaluhu to misalin sa kamathali safwani kaman wani dutse ne mai fadi aka ce sai ya dan mulmula ga dan kasa a kansa alaihi turab akwai kasa a kansa zai za a shuka akai ko ba zai ba dutse ito ga amma akwai kasa ai za a yi shuka ba amma shuka ya sunanta in aka yi ruwa mai yawa banza ka zo ka ci banza kenan banza ba ta samu ba ba za ta samu ba nan kam don ba ma ka ci ba ka ga dutse yana abin nan ka je don ka ga ƙasa ka ce na samu gurin shuka safuwanin alaihi turabun akwai ƙasa sai ka zo ka zuzzuba ka sa kayan shukanka fa asabahu wabilun sai aka samu ruwa marka marka dalan aka samu ruwa marka marka ya zai fatarakahu saldan sai tafiya bashi zero ya kwashe kasar ya abin da ka zuba na shuka din ya zubar da shi la yaqdiru ala shay'in mimma kasabu la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon abin da suka saka akan dutsen nan kowane ba abin da za su samu ruwa zai tafi da ita wala la yadul qawmal kafirin Allah ba shi da mutanen kafirai to wanda zai ciyar da dukiya yake gori kamar wanda zai irin wancan aikin ne aikin baban giwa ba shi da amfani la yadiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin Allah baya shiryar da mutane kafirai ana ana sifanta zuciyar munafiki ne da wannan dutsen da wannan dutsen haka zuciyarsa take a bushe abinda zai ciyar kuma aka sifanta shi da wannan abin da ake shuka a dora kan dutsen dutsen banza abin da ya sa banza wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah subhanahu wataala yuwaffiqul kuffar bi qabulil haqq wa isabatihi fi nafaqatihim wa ghayriha Allah ba zai karbi aikin su ba na'am ana ramma yanzu mun yi maganan yanzu mun yi maganan masu ciyar da dukiyansu ba don Allah ba wanda suke ciyarwa don su goranta wanda suke ciyarwa don kaza don kaza yanzu mun gama da su to za mu dawo masu ciyarwa kuma fi sabilillahi su kuma gaya al'amarinsu yake na'am
ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Allah subhanahu wata'ala lamma dhakara Allah ta'ala mathal al-munfiq alladhi yakunu mannan wa mu'diyan da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wayanda suke ciyar da dukiyan su ri'a annas riya da kuma gori da cutar da mutane ba dan Allah ba to nan gurin kuma Allah sai ya ambaci wanda yake ciyar da dukiyansa saboda Allah sakamakon sa shi kuma sai Allah ya ce wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum su kuma kwatankwacin waɗanda suke yin ayyukansu na alkhairi na ciyar da dukiyansu iftiga a marzatillah da neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa tatbitan min anfusihim wa tatbitan lil imani fi anfusihim da kuma su dasa imani a zukatansu su ga sun samu nutsuwa a duniya a lahira su zauna da Allah lafiya mu'minai kenan irin su sayyidina abubakar bayin Allah na gari wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura sune bayin Allah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum wasurura sune bayin Allah na gari wanda Allah kawai suke nema ka yabe su ka kushe su dama yabo ma baya burge su shi in ya tashi bayarwan kawai zai duba bukatuwanka ne kawai zai yi ka bayar ka kwakwaza masa a shirya ce to me ne kwaji gobe ya kara maka ka yabe shi dama yabon baya burge shi balle kushewanka haka ake so kai Allah ka bamu waɗannan sifofi din shedan kuma yana nan yana bin duk wanda zai aikin alkhairi yana so ya canja masa ya canja ka daga yin aikin alkhairin da baya son irin wannan eh shi shedan so yake dan ayabe ka ka kara ne ce toron giwa dan kaza sai ce nawa muka ba su dazu ce 10,000 kara musu 20 ha ba irin wannan ba irin wannan ba zuba Allah kake so zuba an karba to Allah yake cewa wanda suka yi iftigha amardatillah neman yardar Allah ubangiji kuma wato shi Allah yadda yake idan kai dan shi shi kadai wallahi ko an zage ka farin ciki zaka samu sannan abinda kai dan Allah kuma Allah ya baka kuma ya ninka baka kuma tun daga duniya tun daga duniya ubangiji yake ninninka abubuwa ya baka ya kara maka kuma shedan yana nan zamu zo ai ayoyi na bayan su dinnan shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha'i kullun shedan haka yake kai ka zo ka bar sai ya ce kai yanzu batirin motanka ya fashe fajiya kuma Allah ne ya kawo shi in Allah ya eh alarma in Allah ya maka yana shirin da ya taba maka batirin akwai abin da yake shirin zai maka in ka fake da shi ka yin aikin alheri sai ce a ashe dama da kanka kake wadata sai ya hana ka amma in ka karasa abin da kai nufi wallahi ubangiji sai ya baka wani ce shi bai taba ganin budin Allah ba sai a lokacin da in ya samu ya bayar yana samu idan ya ce ina ɗauniya kaza ina ɗauniya kaza Allah sai ga abin yayi baya amma in ya daure ya ce ba wancan ba wancan ba wancan ya ce wala kullum sai ga yana zuwa tura ka dan uwa in ka shiga talauci bayar da sauran na hannunka din amma fa ka gyara zuciya amma gyara zuciya wallahi ka ba za ta dawo ba to Allah yake cewa iftiga amardatillah wayanda suke ciyarwa suna neman yardar Allah wa tathbitan min anfusihim da tab neman tabbatan imani da nutsuwa a cikin zukatansu kamar sali jannatin kamar misalin wata gona ce mumini baya asara kenan misalin gona ce birabawatin wanda aka noma ta a guri mai jigawa wasu malamai suna fassara bayan guri ne mai kyau sannan kuma yana kan dan tudu photosynthesis ake fada ko ƴaƴan itacen kayan gonan shine za su samu hasken rana ba photosynthesis ba tun ta dan sama abin nan zai same ta sannan ruwa in ya ruwa in aka yi ruwa ba zai tsaya a gurin gurin ya kwacibe ta yadda za ta yi laushin da wasu shuka ma faduwa za su yi wasu kuma ruwan zai kashe su a'a ruwan yazo zai tafi to wannan gurin fa asaba hawabilin sai ruwa mamako marka marka ya samu wannan gonan fa atat ukula hadifaini kayan abincin abin da aka shuka sai zama ninkin baninki da wannan shekaran damuna bata yi kyau ba fa in lam yusi hawabilun damunar shekaran ta ki kyau fa qallun ya zama kawai yayyafi aka yi ta yi kun san yanayin irin kasar ai duk mai noma ya sani za ta yi in ba a yi sa'a ba kusan kwatankwacin in ma marka marka aka yi an samu kasa mai kyau kenan kwatankwacin sadakar mumini kenan yudha'ifu yudha'ifu Allahu lahu ta'ala sadaqatan qallat aw kasurat me yawa ka bayar ko kadan ruwa marka marka kai ka bayar wa mutane Allah zai ninka ta dan kadan ka bayar da niyya mai kyau Allah zai ninka ta fa illam yasuhawabilun fatallun duk za ta yi gonar za ta yi wallahu bima ta'maluna basir Ubangiji mai kallon abin da kuke aikatawa ne, duk abin da kuke aikatawa na ciyarwa da ayyukan alkhairi, bimar an min Allah Ubangiji yana kallo, wala ya fa alaihi ba abin da zai koya masa, fa innahu yara wa ya allamu manil mumfiqi minkumul bin manni wal adha Ubangiji ya san waye mai ciyarwa ta hanyar yayi gori ya walakanta mutane wa manil mumfiqi ibtigha'a mardatillah da kuma waye yake ciyarwa dan neman yardar Allah. wa tasbitan min nafsihi da tabbatar da imani a cikin zukatansa Allah ubangiji sai ya saka wa kowa gurgurdan abin da yayi fa'idodi na wayannan ayoyi din lokaci ya tafi fa'ida ta farko Allah yana nuna mana yana karantar da mu wannan ayoyin dukkan ayyukan mu mu saka Allah a ciki in zaka tayi sallar dare ya zama neman yardar Allah kake ba dan aibe ka ba zuwa masallaci ba dan aibe ka ba aikin gayya ba dan aibe ka ba rike matarka a gida kyautata mata da za a yi kar dan a ce ya kafi kowa kyautatawa ka duba neman yardar Allah da girman Allah annabi sallallahu alaihi yake cewa hatta ma tadahu fi fami imra'atik har abin da zaka sa a loma a bakin matarka Allah zai baka ladan sa amma tabtaqi biha wajh Allah in dai kana neman yardar Allah ƴaƴanka ka nemi yardar Allah akan su kai don Allah sakun fiska da zaka yi wa mutane kai shi don Allah dan Allah ne ya umarce ka to komai in kai shi don Allah ubangiji zai baka lada wannan ake nuna cewa ayyukanmu na kwarai ana so mu saka Allah a ciki na biyu ladan Allah ya fi aikin ɗan adam wannan falala ce kai aiki kaɗan ubangiji ya maka me yudhaf lahu ad'afan kathira ko ko masal bisal ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathal habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habatin fa kai aiki kaɗan lada mai yawa tai Allah mun gode maka insha Allah za mu shiga aljanna na uku ana kwadaitar mana ciyarwa fi sabilillah in ba in ba ku manta ba fa tunda muka bude suratul baqara duk gaba da zamu kawo in muka tsaya sai kaga Allah ya ce a ciyar duk inda aka yaki ai na manta wata aya ma wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati maganan jihadi ne maganan jihadi ake can baya Qur'anin da aka buɗe shi alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum duk maganan ciyarwa fi sabilillah abinda kake da shi fito da shi ba wancan ba wancan tsakura wancan tsakura wancan amma yanzu duk yahudanci ya lalata mu duk an zama yahudawa kowa cin abinci shi kadai a gida yawwa wani ma in ya siyo abincin a gare yake sawa na rantse muku da girman Allah akwai wanda na ga sai abinci ya sa aljihu wallahi tallahi wallahi wallahi ya sa aljihu ya ce yanzu kaga ina zuwa sai in wuce daki na amma ku tana wuce daki na abin nan ne gidan matansa bai ke wannan magana amma da ya ake yi da duk gidan hausawa gidan fulani a kofar gida ake cin abinci a fito da abinci a fito mai wucewa ma wanda ya dare bai isa gidansa ba zaka ce bismillah mana malam sai ga wallahi wani anan zai tsaya ya ci abinci sannan wani makwabtan fa wani makwabcin wallahi zai kwana uku ba a abinci a gidansa amma yana zaune lafiya in yau aka zo bai fito da abinci ba za a gane makwabta za a gane matarsa ba ta yi girki ba to daga can gidan za a mika kai yadda ma ake yadda za a fito da shi a ci a kofar gidan su kuma mata ba a katangan tsakiya danga ta tsaki katanga ta tsakiyar gida ba a yin ta mai tsawo za a zo a dakara kyap kyap kyap kyap uhun iko ce eh to gashi sai a mika kwano can ita ma ita zo kyap kyap kyap kyap wance ce eh sai a zo sai a karbi kwano wallahi haka ake canjin abinci duk gidajen mun nan duk mun san yadda iyayen mu suka yi idan yau kika mika aka ga shiru baki miko ba to gidansu ba abinci har karfe 10 ta miko ba sai a ƙara buga miki sai a ƙara abincin a mika cikin gida dan haka ake zaune lafiya kalau amma yanzu makwabcinka sai kwana uku babu abinci matsiyaci kai ne matsiyacin fa nake faɗa ba makwabcin na kan rufe da abinci ba baka damu ba ba ma binciken juna ba mu sani ba fa'ida ta ƙarshe saboda lokaci yayi to ina ga time ya tafi insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe za mu shiga wata aya da wani misali da ubangiji ya bayar mai tsoratarwa shi ma game da ciyarwa fi sabilillah mai tsoratarwa matsalul ladina menene ayan da za mu shiga ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa wannan kissan akwai abun tsoro a cikin ta akwai abin tashin hankali insha Allah ita ce zamu shiga a darasi na gobe subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh